Muhammad ya ce haka nan Isabu Nura Hawai. Yin sallah bisa kumra ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah akan wannan shimfiɗa. Arab misalan keseluruhannya di Walumratu Umratu dan da aka fada kuafirun damar mace gajeriya ake yin ta damar mace gajeriya wato wanda akan sa zare a samanta a rufe ta da zare don ta zama ta kara sauki babu ma da su talata da haƙi ba ma an ke zo game da hukuncin yin sallah a kan tabarma a tattara su ma ne a fara da kwanin yuka a yi amari a kan yi tsiyana a tare a yi tsaye ya kama da gajin sa yin rubutare an yi tsaye da sallama ya sallama cewa alif sallallahu alaihi wa sallama sallama ya yi sallah a kan tabarma abu da sassanin da yake akwai hadisin da aka ruwaito a wannan babin daga Anas bin Malik da Mughira bin Shu'bata abu da sassanin da yake hadisin nan na Abu Sa'id al-Khudri hadisi ne kyakkyawa hadisi ne ingantacce Imam Muslim ma ya ruwaito ana aiki da wannan hadisin wurin da yawa daga malamai cewa ba da shi mutum ya sallah a kan tabarma ila ana kawo misali iri sai dai waɗansu daga cikin malamai sun fi ganin cewa ya fi kyau a yi sallah a kan dangamariyar ƙasa cewa haka ya fi alƙoli abu su da ya zo a hadisin nan sunan sadar hasan nuna ce babu abin da ya zo game da yin sallah a kan shimfiɗa Daji ana sabu malik yana cewa ya kasance yana cuɗanya da mu wato yana shigowa cikin mai wasa da wanda zai wasa da shi. in kana lamarin da shanin ya kasance wato a wata ruwaya akwai tabbatar da jinsin amma wata ruwaya ba wannan jinsin a maza da ya kasance kan ce da wani dan uwa na wa karami ya ba umar ya ba umar na fa'alan lugar ya labarin tsuntsunka shi wata ba umar yaro ne dan karami ya kama fili yana wasa da shi to maza da sallallahu alaihi wasallam sai ringa jin sai na a ya labarin tsuntsunka me yayi me yayi Anas ibn Malik ya ce, Aka hawa wata shimfiɗa ta mu aka yi aka yayyafe ta da ruwa, sallallahu alaihi ya sallah a kai. Duk wannan yana nuna yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake shiga jama'a yake kokarin janwo hankalin jama'a gare su manya da yara. Wannan hadisin na Aba Umair din akwai sashen malamai da yawa ne shi kadai ya littafi a kansa ya faɗi irin fa'idojin da suke cikin wannan hadisi a tafassoci da yawa da wajen isnadinsa da wajen lugga da wajen hukunce-hukunce irin hukunce-hukuncen da za a fitar daga shi wannan hadisi kuma wannan hadisin yana nuna cewa idan ga galibi ga asali so da yawa akan kyale galibin a kan asali don lokacin yakan zama a samu a waje daya ga asali amma kuma ga galibi misali kamar shimfiɗar yara asali dai a ciki shimfiɗar yara ya kamar shimfiɗar manya ne a ce tana nan bisa sarkin ta sarka ce amma kuma an san yara so da yawa saboda kwanciya ba kula suke game da maganar da jasa ba abu ne da sun yaro ya je ya fi tsari ma ya zo yana dugowa ya hau kan shimfiɗarsa kaga kenan galiban shimfiɗar yara da wuya a ce an raba ta da nazar amma kuma asali a ciki cewa ɗan saboda kamar ta banyan ta yi daman aikin fiɗa da yake a raba wata a baya ga yara wata a baya ga manya ya sa gudun da ya sa kaga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dubi asalin ya zama yana sallah a kan kamar wani illa iyaka ana sa ruwa haka a yayyafe ta kafin ya sallah to akwai dai gurare da yawa inda ake ce asali ya yi ta'aruri da galibi a ce to wanne za a gabatar sai a gabatar da asalin ko ko sai a gabatar da galibi to a abu isa tudu da yake akwai hadisin da aka ruwaito a wannan babun daga abdullahi abbas abu isa tudu da yake hadisin nan na na tunu malikin hadisi ne kyakkyawa wanda yake ingantacce buhari da muslim sun ruwaito shi haka nan imam ahmad da nasa'i da ibnu majah ana aiki bisa abinda wannan hadisi ya koyar a wurin da yawa daga ma'abuta ilimi tun daga sahabbai da wanda suka zo bayan su ba su ga cewa akwai laifi ba don an yi sallah a kan shimfiɗa ko shimfiɗa da take mai taushi don bisa shimfiɗa mai taushi kamar darduma ko wadda ta yi kama da ita to a da wannan ne imam ahmad yake faɗi wato ya ga cewa ba laifi don an yi sallah a kan shimfiɗa haka ne ishaqun mura hawaye sunan abu sayyayi da ya gabata ko abu sayyayi da ya zo a sinadin hadisin nan da ya gabata sunan sa ya ji sunan mahaifinsa kuma kumai babu hanya game da yin sallah a cikin gona na a yi sallah a cikin gona Albasa ne a kai. حديث الناس وانجا حتى هو يقول لك معاذ جبل حديث من وانجا انت كريم لا نعرفه الا لمعرفه حديث من يا توبه sai ko daga ruwayar Hassan ibn Ali da Ahmad hadisin nan malamai suka ce a duk masu littattafan nan guda shida da Buhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah ba wanda ya rawaito shi in ba shi Tirmidhi ba shi yasa wannan yana daga afradul Tirmidhi hadisin da yake in ban da Tirmidhi ba wanda ya rawaito shi a cikin ma'abuta littattafan nan guda shida hadisin a shi haka nuna abin da a farin da ya zo a sinadin hadisin nan wanda abu dawo da bayani shi ya karba hadisin a wajensa ya yi musa'imin wato ya musa'imin tattalo da kai ruhu da shi da waninsa sun ce yana da rauni sun ce yana da rauni a shi dai wato ba a suka game da shi game da adal adali inda ake neman adali ya kai ko mutum ne mai yawan ibada kuma yana cikin bayan Allah da Allah ya lamunce musu amsa addu'a da wuya ne addu'a Allah bai amsa ba illa iyaka kiyaye wanda sai ba ta kai matsayin da ake nema ba wannan yake nuna mana irin tsarin ilimi ko tsarin musamman na hadisi ba kowa ba ne ko da an ce yana da matsayi a wajen Allah zai zama wata fuskar ilimi a dauke shi madogara ta yana da matsayi a wajen Allah hakika amma kuma ta fuskar ilimi ba lalle ya zama madogara ba ba lalle ne ya zama an dogara da shi ba sai sa ta malik Sai Allah ta'ala mai yake cewa a masallacin nan da annabi na tacce wasu da tije wanda kowanne a cikin su ya kai abin da ya kai da zai roki Allah da Allah ya amsa masa nan take amma ban tsaya karɓar ilimi a wajen su ba dan ba irin wa'anda za a ce a zauna a karɓi ilimi a wajen su bane ba irin waɗanda za a ce a zauna a karbi ilimi a wajen su bane a ce akwai wanda yake ake ce a karbi ilimi a wajen sa akwai wanda yake ce ce a karbi ilimi a wajen sa ba ko da na Allah ne eh ka yi koyi da irin abin da yake amma an kace za ka saurare shi da fuskar ilimi to abu ne mai sauki ka koma ga dimuwa tun da wani shi yana cikin hasken ne ma gaba ɗaya ne sai ta kuma duniyar ba haka take gaba ɗayan ba akwai hasken akwai duhu in ka wanda bai sani cancance da wai ya fayyace tsakanin hasken da duhu ba wa shi zai zata biya da kai haka ba ni ba ya ganin duhu hasken yake gani sai ku ta tafiya a haka ba ba kai abin ya rasa kai to
الأبدان والحسن آه، تو وابو الزبير آه، تو باب الزبير abu zubairu kuwa اسمه محمد sunansa muhammad ibn muslimin shadrusa باب الزبير abu shufaidu ko sahabin da ya ruwaito hadisin daga mu'azin jabal نعم hadisin nan ruwa sahabi ne daga sahabi نعم shi abu shufaidu din nan sahabi ne malamai da yawa suna cewa ma shi ne karshen sahabbai a mutuwa نعم shi ne na ƙarshe a cikin sahabbai a mutuwa bayan annabi sallallahu alaihi wasallama akwai ruwa da ta ce ya shekara casa'in kafin ya mutu domin shi da ya annabi dama yana karami yana cikin yaran sahabbai نعم akwai ruwa ma da ta ce ai sai da ya shekara casa'in da bakwai akwai ruwa ma da ta ce ai shekara ɗari ya bayan annabi shi yasa sai hijira ta ɗari da goma sannan yi wa fati sunan abu dufaili din nan Hamiru ibn Wasilata
باب ما جاء في صفة المصلي babin abin da ya zo game da cewa mai sallah ya riki sutura in mutum zai sallah to ya riki sutura
حدثنا قتيبة ومناه قال حدثنا أبو الأحوص عن مالك عليه عن مسلم الأرادة عن أبيه قال ya kawo daga mahaifinsa shi ne talatu talatu ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce يا الله أحدكم بين يديه كالمعاملة برحمته idan ɗayan ku ya je a gabansa kamar itacen abin da ya kai tsawon itacen da yake gaban sirri فليصلي shi kenan wannan ya isa masa a matsayin sutura ne sallah masa a matsayin sutura ne sallah a haka
ولا يفعلون ما رسولها ذلك kada ya damu don wani ya zo ya wuce ta gaban wannan suturar tasa wannan da ya kwari sallar ta da kome ba قال yace وقراءة عن هريرة a akwai hadisin da aka ruwaito a wannan babin daga abu huraira
وقال ابن أبي حمزة da salim na abi hasbata وابن عمر da ablamu umara وثبت بن da محمد safarakatar ma'abadin zuhani وأبي da kuma طيبة abi zuhaifa وعائشة da kuma aisha
على أبو موسى abu isa tirmidhi yake عليك حتى hadisin nan da aka ruwaito daga talatu عليك حسن كريم hadisi ne kyakkyawa ingantacce imamu muslim da imam ahmad da ibn maza da sun ruwaito
والأول على هذا إلى أهل العلم malamai suna aiki da hadisin nan cewa wanda zai sallah ya yi sutura
وقالوا malamai suka ce حضرة الإمام حضرة الإمام لهم idan liman ya sutura to shi kenan duk mamumansa da ke bayansa wannan ta wadatar da su shi yasa shi liman kamar sutura ne da duk waɗanda suke bayansa rukun sutura ne malamai da yawa sun lissafa a cikin sunnonin sallah نعم Ah, kamar yadda yake a masarar mu cewa rukun sutura sunna ne
باب ما جاء في كلام الحكم بين يديه المسلمين babu abin da ya zo game da cewa ba daidai ba ne a ce za a wuce ta gaban mai sallah wani yana sallah wani ya zo ya wuce ta gabansa to haka ba daidai ne ba
حدثنا عن سعيد أخبرنا معلوم أخبرنا مالك بن أنس عن أبي الجبل أبو بن سعيد أن ابن خالد السعيد أرسل إلى أبي سعيد wato wannan hadisin hadisin muwatta ne نعم a hadisin imam malik ne a nan sun yanzu ya rawaito shi tsakaninsa da imam malik akwai kan mutum biyu نعم da sabon musa da ma'an ma'an na cikin manyan almajiran imamu malik ɗaɗɗu wanda sun daɗe a wajen imam malik yana cikin waɗanda suka karɓi muwatta tun farko farko ma wajen imam malik نعم a jefa na hadisin wasa shi imam malik waɗanda suka karɓi wasa a wajensa sun kai kamar mutum ɗari tara نعم waɗanda suka karɓi wasa a wajensa sun kai kamar mutum ɗari tara نعم to
أرسل إلى أبي سعيد a da wato hadisin daga malikun na halitta a shi ne imam malik shi kuma ya rawaito daga abin nari shi kuma daga musulmi sa'idin cewa bai zauna halin zuwa hanif arsalahu ya aiki musulmi sa'idin إلى أبي جهيم إلى وجه أبو جهيم وجمع من سنة الأنصاري نعم يسأله لن يتنبي أبو جهيم قال كنا من رسول الله صلى الله عليه يجب وسلم أن الله صلى الله عليه وسلم ينا فتاة نعم في البار بين يدي المسلمين game da wanda yake wucewa ta gaban mai sallah فقال أبو ذر sai abu juhaimi yake قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce لولا يعلم المرء بين يدي المسلمين ماذا عليه da a ce wanda yake wucewa ta gaban mai sallah ya san irin zunubin da ya kai da ya hau kansa da mai wucewa ta gaban mai sallah ya san irin abin da ke kansa na daga zunubi لكان أن يجب أربعين خير له من أن يمر بين يدي ya tsayawarsa arba'in ko kwana arba'in ne ko wata arba'in ko shekara arba'in ya ce zamo ya fi masa yin an yabo da ce ya wuce ta gaban mai sallah
قال أبو ذر abin nan da yake لا أدري wato malamin imam malik abin nan da malamin imam malik a wannan hadisin yace la adari ban sani ba قال أربعين يوما manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kwana arba'in ne أو أربعين شهرا ko wata arba'in أو أربعين سنة ko ta shekara arba'in
قال أبو عيسى abu isa tirmidhi yace وقال عن أبي سعيد الخدري a, akwai hadisin da yazo a wannan babin daga hadisi da yake da kudi
وأبي da هريرة abi huraira وابن عمر da lamu umara وعبد الله بن da عمر riwayar amrin al-asi قال أبو عيسى abu wata turmuti ya ce وأبي أبي زهير hadisin nan da aka rawaito shi daga hadisi wahai أبي سعيد hadisi ne kyakkyawa ingantacce malamai da yawa sun rawaito shi Ah, malamai da yawa sun rawaito shi ya ita masa ma daga ingancinsa cewa ai hadisin imam malik نعم hadisi ne na imam malik da buhari da muslim da abu dawud da nasa'in duk sun rawaito shi نعم to وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم Aka arwaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallama أنه قال cewa manzon Allah ya ce لأن يجب أحدكم أسعى wallahi a ce sai wuce ya tsaya shekara ɗari خير له haka ɗin sauraron nasu shekara ɗari ya ci masa من أن يمر بين يدي وهو يصلي daga a ce ya fi ta gaban ɗan uwansa ya wuce alhali ɗan uwan nasa yana sani shi ya sa a kiyaye wucewa ta gaban mai sani
والأول عليه إلا عارفين malamai suna aiki da wannan hadisi cewa abban su cewa ta da wannan sarki
كي يمر بين
sai ce bai daidai ne يدي ba bai dace ba a ce za a wuce ta da wannan sarki sai dai wucewa ta da wannan sarki ولم يروا أن ذلك يكون ثلاثة رجل amma fa ba cewa suka yi haka sai ya ɓata sallan mutum ba sai wanda aka wuce ta gabansa a wani gabas ta ɓaci da ya wuce ta gabansa
واسم هذا النبي sunan abun yari wato ma- malamin imamu malik sunansa salim bararren umaran ubaidillahi almadini mutumin madina mutumin madina kuma kamar yadda malaman masarar mu suke faɗa shi ne sallah shi kansa ta iya zamo ya yi jini a inda ya tsaya ya sallah haka nan kuma shi mai wucewa ta gaban mai sallah ta iya zamo shi din ma ya yi jini ya zamo duk duniya sun yi jini ta yi kuma ya zamo duk gaba daya da shi mai sallar da wanda ya wuce ta gaban nasa kuma su yi laifi ba ta yi kuma ya zamo ɗaya ne a cikin su yi laifi yadda mai motarsa nake faɗa wa asima marun lahu manjuhatu wa musallin ta'azzara wa asima marun lahu manjuhatu mai wucewa ta gaban mai sallah da yake yana da dama akwai inda zai iya bi ya huce ba sai ya bi ta gaban mai sallah ba to amma da gangan ya bi ta gaban mai sallah to ya yi ne haka nan kuma wa musallin ta arara shi ne sallar idan ya kari inda za ta yi a wuce ta gabansa in ya kari inda zai yi a ce za a wuce ta gabansa shi ne malamai suke cewa faƙad ya samani waƙad la ya samani waƙad ya sabu a hadu ma wala ya samu al'ahar Now, faƙad ya samani ta yi a ce da shi mai sallar da shi mai wucewar duk sun yi laifi duk sun yi zunubi shi ne malamai suka ce inda yake shi mai sallar ga inda zai sallah inda in ya salla a nan wajen ba wanda zai ce zai wuce ta gabansa amma da yanzu sai ya zo ya salla inda za ta yi wani ya zo ya ce zai wuce ta gabansa ba wannan halin ya yi laifi shi kuma ya wuce wa ga inda zai iya bi ya wuce ba tare da ya fita gaban mai salla ba amma ya fita gaban mai salla to shi ma ya yi laifi now, wakanda ya samari ta ya zama duk basu laifi ba kamar inda ya zama shi mai kwatar ba inda zai sarka filin wajen shi kuma bai wucewa ba inda zai wuce filin wajen to a nan ba wanda ya laifi mai sarka bai laifi ba tunda ba inda zai shi ma kuma bai wucewa bai wuce bai laifi ba a ibada Allah ya ce a ibada kuma a yi duk abin da yake abin da yake gaban mutum ba ka hana shi ba don kai kana sallah sai kuma ta yi da wata bukata a gabansa ta ce za ka hana shi tun da bayan da zai sai ya huce ta gabansa domin akwai inda za ka yi sallar ba zai huce ta gabansa ba kai amma ya zo kai ma kuma ya kama ta a nan a nan za ka yi sallar dan ta yi kai ma tun ba kai laifi ba shi ma ko bai laifi ba wata ya san ma haɗu ma wala ya san a ta yi wani a cikin sai zamo ya yi laifi sai daga cikin sai zamo ya yi laifi zai kobe ba kamar inda ya zamo shi mai sallar ga wani waje da zai ke zuwa ya sallah in ya sallah a wajen ba wanda zai zo ce zai fita gaban amma da gangan sai ya zo ya sallah inda za a bukaci a huce ta gaban sa shi ko mai hucewar ba inda zai huce ce ta gaban mai sallah ga wannan haka kai shi ya huce ta gaban mai sallah ba shi ne da laifi ba shi ne sallah ne da laifi ta yi kuma ya zamo shi ne sallar bai da laifi shi ne wanda wanda da laifi idan ya zama shi ne sallar ba inda zai sallah sai nan wajen shi ko mai wucewar akwai inda zai ke bi ya wuce ba sai ya fita gaban mai sallar ba amma tare da haka ya fita gaban mai sallar to mai sallar da laifi ba amma shi mai wucewar shi ne laifi now, ya za ke nan ta nan bisa tsarin masaba mu yadda wasu malaman ke cewa to da yawa in waje ya rikice ma an ka koma ga masabar imam malik sai ka sami amsa mai gamsarwa haka nan yana ɗaya daga ciki na kamar yadda mutane da yawa suke ba sai ta kai da za ka wuce ba ka da inda za ka wuce sai ta gabansa waya ma yana sallah sai ya ce wai shi bai yadda a wuce ta gabansa ba Eh, na ga wannan ne san me me hanzarin ka ba ta yi kai ba wani ma take tana saurayi ka fita ka bar masallaci ni kuma yana sallah ba ta inda za ka wuce kuma sai ta gabansa ko ya zo ya dakatar da kai wai sai yana bin umarni to a sannan bai kware ka ba bai laifi ba bai laifi ba laurorin mutane daban-daban ne dukkanin mutane iri daban-daban ne wani ya rike bawalin ma sai zama cutuwa babban gare shi zai zama cutuwa wani kuma ta yi ita ma zai bawalin daman da nisa daga wajen yana kokari ya yi ya kai amma sai saboda kana sallah ka ce dole sai ya sa haka nan kuma ya zamo kai ne mai wucewar da ta inda za ka bi amma ba kawai wai kai nan ya ji ma ko ka nuna ka isa ka ce za ka fita da wanda ya sallar ka kai ma ta yi lai ka kula da cewa wannan fa asiri yake da Allah ko da shi ba ka girmama shi ba to amma ka girmama wanda yake asiri da shi mutum ba zai sa yana magana da kansula da ce wai kai ma ɗin sai magana da kai a sannan ba irin to balla bawa kenan maka maka wanda ya yau dinnan har ya cewa ba a yi dole kuma to balla kuma wanda yake ya ga yana da magana da Allah ka ce ba za ka ga girman wanda yake magana da shi ba sai ya sa ne da yadda za ka yi ba ka fita gaban sa ba sai kai sai kai dan dogon ma da wa yake a cikin to
haka makalacin masu Allah ta yi kuma ta ta haɓar da wurin yadda za a wasu yana ba da matsala.
eh, ha ai yadda aka faɗa ya ganka cewa in akwai yadda zai to ya kokari ya kai inda yadda zai iya huce ba dan misali ka dawo ga shi yana sallah amma nan bayan sa ba kowa sai ka ɗan kauce din ka ɗan ƙara tafiyar taka amma dai ka kyale ba ka fita gaban mai sallah ba ka ga ka kuɓuta ke amma idan ya zamo nan ɗin ma ga wani mai sallah can ma ga wani mai sallah can ma ga wani can ma in ka matsa da wani to ya za ka in dai kana da bukatar fitar asar na aiki ke nan sai ka wuce ba kai laifi ba idan sun sun da ka kayan da za su yi amma da gangan suka yi hakan su suka yi laifi amma su ɗin ma idan ba haka za su yi a nan ɗin ne ka kama su su ma ba su yi laifin ba shi ne wa kalla ya sama ne to eh to za su iya shiga tsakanin mai sallah da sutura ai da mai shi yasa aka ce ita sutura a matso da ita a matso da ita yadda zai zama tsakaninta da mai sallar kada a ce ya haura sahu biyu kuma ya kai sahu ɗaya to shi ke in ya tsara kaɗan a kan sahu ɗaya tsakaninsa da ita ya ya ya fi a ce da sahu ne a gaban sahu shi ke amma dai kai ya haura sahu biyu to ba a sa su tura ba gaba da eh eh wa a shi mai sallar ai shi ne aka karanta a haƙƙin da ya sa sutura don ya nuna mutane da iyaka inda ya sa sutura duk wanda ya wuce ta gaban suturar mai laifi ba wanda ya zo ya shiga tsakanin mai sallah da sutura shi ne mai laifi ba ma kaga in ya sawa shi ne ya laifi kenan a sannan in ya san cewa waje ne da za a kusa shi ne ya laifi don ya bar abin da yake sunna daga sunonin sallah su masu zuwa a sannan in dai sun kokarin kan kauce masa ba su laifi ba to
Babu ma da babu abin da ya zo cewa na kau salati sai ba wani abu da zai wuce ta gaban mai sallah a ce ya ɓata masa sallah.
ya kawo wani abin bari.
Mm, mm, Wato Ubaidullahi ɗaya daga cikin fuka ha'u sab'atu na Madina. Wannan Ubaidullahi ɗan ɗaya ne daga cikin fuka ha'u sab'atu na Madina. Ala kullu man la yaqtadi bi ayyin matin fa qismatuhu riba an al-haqqi jabira. Fa wasu Ubaidullahi urwatu qasimun sanidun Abu Bakar Sulaimanu Kharija. To ya kama hadisin daga Adam na Abbas. Wato shi jikan ɗan uwan Abdullahi Masudin. Abdullahi Masudin yana da ɗan uwa ne suna Ubatu. Shi ɗan uwan da na Abdullahi Masudin da ya haifi ɗa sai ya sa wa ɗan nasa sunan ɗan uwansa Abdullahi. Sai kuma Abdullahi shi ya haifi Ubaidullahi. To Ubaidullahi ya kama hadisin daga Abdullahi Abbas. Abdullahi Abbas ya ce na kasance abin kudurtawa wa na karni karni ɗin ne kuwar abdanu abbasin ne kuwar su ɗaya uban su da ya ɗo a muna kan jaka shi daga gaba ne ina daga baya muka je alhali annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah da sahabbansa a mina Allah abbasin yake sai muka sauka daga kan wannan jakar mawasallar muka sallah shiga cikin sauran mu ma muka yi sallah mawasallar da addinin ya kakan ta wuce ta gaban sahabban annabi suna cikin sallah sannan suka fada salatu ba wani a cikin su da ya ga cewa wuce wajen kakan ta gabansa alhali yana sallah ya bata sallarsa
ala bisa abu ya tattalin ya ce wata ba da na aisha ta akwai hadisin da aka rawaito a wannan babin daga sai da na aisha wata ba da da kawunan abbasin na uwan abdullahi abbasin din da kuma abdullahi umara
ala abu ya tattalin ya ce wa alaikum assalam hadisin na abdullahi abbasin alaikum assalam hadisi ne kyakkyawa ingantacce buhari da muslim sun ruwaito hadisi a ma'anarsa na ko da zai da halarta sun ya san bambanta na'am wa hawala alaihi da sarari ilmi mafi yawan malamai suna aiki da abin da wannan hadisin yake koyarwa cewa ba wani abin da zai wuce a gaban mutum yana sallah a ce sallar ta ta ɓaci na'am ne asalin da tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda suka zo a bayan su, ne daga tabi'ina tabi'ai kadu suka ce la yakun salatu yawm ba wani ya muna ladan dan ya fita gabansa ko da jaka ce ko kare ko mace don sun ce daga lokacin yana sallah sallar sa duk bata ba shi ba
wani ya gudu ya yi sauri a kan haka suyanu sauri yake da والشافعي imani shafi haka ma a masabar masabar imamu malik ba wani abu da zai ce kada wannan sallah a ce sallar sa ta ɓaci
اللهم لك ان لا يكون صلاه babu abin da ya zo cewa ba abin da yake yake sallah الا الكلب sai ko wucewar kare wani mutum yana sallah kare ya zo wuce ta gabansa to sallah fa ta ɓaci haka nan kuma jaki in mutum yana sallah jaki wuce ta gabansa sallah ta ɓaci والمراه da kuma mace mutum yana sallah mace ta wuce ta gabansa to sallar ta ɓaci
حدثنا عبد بن مليك اخبرنا حسين حدثنا عن المنذر ومنصور بن سعد عن مبيد بن هلال عن عبد الله بن ثابت قال Allah ta tsani ke yake سمعت ابا ذر na ji a ba zarrin kifari yana cewa قال رسول الله Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce اذا صلى الرجل idan mutum ya yi sallah وليس بين يديه كاخر الظهر alhali bai sanya kamar gaban siti ba a gabansa bai sanya sitira wadda akalla ta kai kamar tsawon itacen da yake gaban siti ba أو صلاة ko الإسراء ko kamar tsakiyar siti فقع صلاته للقلب to الأول idan kare baje ya zo ya wuce ta gabansa ya fata masa sallah والمرأة haka nan idan mace ta zo ta wuce ta gabansa to ita ma ta fata masa sallah والحمار haka nan idan jaki ya wuce ta gabansa shi shi ma ya fata masa sallah
وقلت لأبي ذر nace da abu zare ku za bulanin saniki نعم ما بال الأسود من الأحمر ومن الأبيض me yasa aka ce karen da yake baki shi ne zai bata sallah me yana a ce karen da yake ja shi ma ya bata sallah ko ko karen da yake fari shi ma ya bata sallah in ya wuce ta gaban mai sallah نعم فقال sai abu zare da gifari ya ce يا بلا أخي ya dan dan uwana فعلتني كما فعلت رسول الله صلى الله عليه yadda ka وسلم tambaye ni dinnan ni ma haka na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فقال sai manzon Allah ya ce أرسلت الأسود شيطان a bakin kare shaitan ne bakin kare shaitan ne
قال abu isa tunuzu ya ce وفي الوادي عن أبي سعيد akwai hadisin da yake ya zo a wannan bani daga abu sa'id da kudiri
والحكم بن عمرو da hakarai ne amrin gifari وأبي da هريرة abi huraira وعن da ana sunu malik قال أبو abu عيسى isa tunuzu ya ce حديث أبي ذر hadisin nan na abu bare حديث حسن صحيح hadisi ne kyakkyawa ingantacce ba a sabani game da ingancinsa نعم illa iyaka wasu malamai suna ganin cewa hadisi ne wanda yake mansu da ana aiki da shi amma daga baya aka shafe hukuncinsa saboda hadisin annabi cewa la ya kada salata shay'un wajen raku masalata ba wani abu da yake bata sallah sai dai in za a wuce ta gaban ku kuna da dama ku yi kokarin hana wucewar ta gaban naku
وقد رأى بعض أهل العلم إليه sai hadisi ko ya inganta ba a zamowa hujja sai idan ya zamo mustamirar hukumi ne shi ne cewa ba a shafe shi ba yadda shi abdullahi dan bodo yake faɗa albert musoli wal asalu fin naqali sihhatu sanad li shari'in min ghairi qadihin warad wa an yura mustariha dalala fi hukmihi nan fi biza ijmala wa an yakuna mustamirran hukmi ay ghaira mansuhin li ahli ilmi wa an yakuna rajihan jami'a ma ararahu lil kulli babu rusul ruwa kafin asali ne kali ya zamo an kafa hujja da shi to ba makawa sai ya cika sharuɗa guda hudu ya farko ya zamo ya inganta na biyu ya zamo shiryarwarsa akan wannan hukuncin a fili yake na uku ya zama kuma ba a ba mansuhi ne ba ya zama mutanen hukumi ne na hudu ya zama yarin jayi duk wanda ya mu'arara da shi to sannan ne za a kafa za a iya kafa hujja da shi hakika wasu daga cikin malamai sun da kai zuwa aiki da wannan hadisin suka ce jaki in ya wuce ta gaban mai sallah to ya bata masa sallah haka nan mace in ta wuce ta gaban mai sallah ta bata masa sallah haka nan bakin kare in ya wuce ta gaban mai sallah ya bata masa sallah imam ahmad ya ce na a cikin bi maganar da ni ba na raba ɗaya biyu a cikinta cewa bakin kare in ya wuce ta gaban mai sallah ai sallar ta ta ɓaci ni game da wannan ba na raba ɗaya biyu amma fa ina jin wani abu a zuciyata game da a ce dan jaki ya wuce ta gaban mai sallah sallar ta ta ɓaci ko a ce mace ta wuce ta gaban mai sallah sallar ta ta ɓaci abin da sa imam ahmad ya faɗi wannan saboda hadisin mu na baya hadisin mu na baya abin abbasin ya ce da shi da ɗan uwansa da suka zurfafa da sahabbai suna sallah sun suka fuka daga kan jakarsu jakar ta wuce ta gaban sahun sahabban annabi wanda wannan ya faru ne fa a hijjatul wada'i hakki son kwana kaga kenan ashe ko da wannan hadisin ya inganta game da jaki wannan hadisi wancan hadisin na baya yayi nassin wannan wani haka nan kuma dangane da mace akwai hadisin Aisha radiyallahu ta'ala ta radiyallahu ta'ala anha cewa da daddare tana kwance annabi sallallahu alaihi wasallam yana tashi yana sallah ta zamo tana gabansa har in ya sujada sai daidai kafafun da zai sujada sai ya sai ture ta sai ta janye kafafun don ya samu ya sujada sallah annabi ya sallah haka ashe kenan dan ga mace a gaban mai sallah ba a ce sallar ta su ta ɓaci ba saboda wannan hadisin na Aisha to amma game da bakin kare Imam Ahmad ya ga kamar ba wani hadisi da za a ce yayi nassin wannan hukunci shi yasa ya ce shi a gaba da wannan bai raba ɗaya biyu amma game da a jaki da game da mace to wannan yana da ta cewa sakun rahawai ya ce ai sallah daman ba abin da ke bata ta in ba bakin kare ba bakin kare ne in ya wuce ta gaban mai sallah za a ce sallarsa ta faci
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم babin abin da ya zo game da hukuncin yin sallah a tufafi ɗaya babin abin da ya zo game da hukuncin yin sallah a tufafi guda ɗaya to ya karbo daga umar ibn abi salamata wato dan ummu salama wanda shi wannan umar ibn abi salamata abin renon annabi ne sallallahu alaihi wasallam a hannun annabi ya girma saboda annabi yana auren mahaifiyarsa cewa shi umar ibn abi salamata ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah a ɗakin ummu salama alhali ya lulluɓa a tufafi guda ɗaya ya ce akwai hadisin da aka samu a wannan babi daga abi huraira da jabir ibn abdullahi da salama ta bin al-akwai da anas ibn malik da amr ibn abi asidin da abi sa'idi da kaisana da abdullahi ibn abbasin da aisha da umma hani yar uwar sayyidina ali da ammar ibn yasir da dalki ibn aliyin da uba da tabni samiti al-ansari mutumin madina abu isa turmuzi ya ce hadisin nan na umar ibn abi salamata hadisi ne kyakkyawa ingantacce buhari da muslim sun ruwaito shi ana aiki da abin da wannan hadisin ya kunsa gurin ma- mafi yawa daga ma'abuta ilimi cewa ya halatta a yi sallah da tufafi ɗaya daga sabon annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda suke bayansu daga tabi'ai da waninsu suka ce ba laifi don mutum ya yi sallah a tufafi guda ɗaya hakika wasu a ma- a cikin malamai sun ce in mutum zai sallah to akalla ya zamo a tufafi biyu ya sallah ba a tufafi ɗaya ba Mhm. babin abin da ya zo a cikin fara alkibla fara alkibla wato yaushe ne aka fara fuskantar ka'aba yaushe ne aka koma ko aka koma fuskantar ka'aba Ah, haddasana hannadun haddasana waki'u Mm. Mm. Mm. Bara'u da azumin ya ce, lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina ya yi sallah yana fuskantar baitul makadisi wata goma sha shida ko wata goma sha bakwai sai da aka yi wata goma sha shida ko wata goma sha bakwai in za a yi sallah baitul makadisi ake kalla manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana son a mai da shi duban ka'aba sai ubangiji ya saukar da aya a kannara takalluba wace ka fi sama'i falan walliyan naka kiblatan tarraha fa walli wace ka sharar masjidil haram ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam hakika muna ganin yadda kake jujjuya fuskarka a sama da sannu za mu dora ka akan alkibla da kake yadda da ita ko ka kafi sa ran ko ka fi son ka fuskance ta shi yasa ka juyar da fuskarka ka koma duban wajen masallaci mai alfarma wajen ka'aba aka fuskantar da shi zuwa ga ka'aba damin ko manzon Allah yana son hakan wani mutum ya zo ya yi sallar la'asar tare da manzon Allah sannan ya wuce wasu mutane daga mutanen madina alhali suna cikin ruku'u a sallar la'asar suna fuskantar baitul maqdis don ba san cewa an koma duban ka'aba ba sai ya ce shi dinnan ya shaida cewa ya yi sallah tare da manzo sallallahu alaihi wasallama wa annahu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma fuskantar Ka'aba mai ruwayar ya ce sai suka koma duban Ka'aba alhali suna cikin ruku wato suka kewaya domin baitul makadisi daga Madina arewa ne Ka'aba kuma daga Madina kudu take ke yasa suna cikin kallon arewan suka juya suka komo kallon kudu wannan hadisin yana da fa'idoji da yawa na farko dai akwai magana cewa ba da labarin mutum ɗaya ashe hujja ne shi yasa ashe hadisi ko da ahadi ne kenan ya zama hujja wanda suka ce hadisi ahadi ba hujja ba ne ba su zo da wani dalili da zai zamo a kama ba a ce gaba ɗaya hadisi a hadi wai ba hujja bane tun da yake wanda ya ruwaito shi mutum ɗaya ne wannan magana ba ta daga karfan hujja in aka dubi tsarin rayuwar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam muhimmiyar magana za a ga mutum ɗaya ya kawo musu labari a kai cewa ga yadda annabi ya ce ko ga yadda annabi ya faɗa a ko ga yadda ya aikata amma sai su aiki da labarin nan na mutum ɗaya ba tare da sun ce kai ɗaya ba kai saka ba mu labari mu yadda da shi ba sai kun kai ko biyu ko kun kai adadi kaza shi yasa ba wani dalili ga wanda yake raddin hadisi a hadi yanda shehu abdullahi dan fodo ya kawo a alfiyatul usul cewa wa'yansu suna radin hadisi a hadi akwai irin su daga masu dangana kansu ga musulunci sai dai ba hujja gare su inda yake cewa wato wa ba ruhum ya ruddu zal ahadi kal itiraru wal jawabu badi wa ba ruhum ya ruddu zal ahadi fal itiraru wal jawabu badi Ah, to wannan hadisi hujja ne akan cewa hadisi ahadi a yi riko da shi duk girman abu domin wannan magana ce ta sallah fuskanta alƙibla wanda yana cikin sharuɗan sallah amma sahabban nan suka yi aiki da shi abu na biyu da za a iya ganowa a wannan hadisin a cikin muhimman abin da za a gano shine cewa ashe kenan idan mutum ya aikata abu yadda aka ce ya aikata ko da daga baya ya tabbata ashe haka din ba shine daidai ba to ba za a ce aikin nasa ya ɓaci ba shi yasa ashe bin umarni yana hukunta isuwa a ce abu ya isar ba za a ce sai an rama ba domin wayannan